الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء daren alhamis ashirin da shida ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na hamsin da shida za mu tashi darasi na hamsin da bakwai a wannan littafi mai albarka amali da yawmi wal laila na babban malami Muhammad Ahmad ibn Muhammad ibn Sunni rahimahullah ta'ala shafi na ɗari da sha shida a wannan littafi mai albarka wannan masallaci mai albarka na mu'assasar salafiya da ke unguwar gandun albasa za mu tashi darasi na hamsin da bakwai kamar yadda muka faɗa a babi da yake cewa babu ifta ibn makro idan ila ilayhi hadisi mai lamba ta 329 babin da yake magana akan cewa wato babin da yake magana akan al-ifta bil makro mutum ya bayyana abin da bai masa ba wani abu da aka yi kwanta ba baka bayyana wa mutane cewa kai baka gamsu ba idan akwai bukatuwar haka wani abu ya zato wanda aka yi bai ma daidai ba to ya kamata ka bayyana shi idan akwai bukatuwar haka قال حدثنا أبو محمد ابن سعيد قال حدثنا محمد بن الزنبور قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه شيء مالني ابن السني yake malamin sa Abu Muhammad bin Sa'i ya karantar da shi shi ma malamin sa Muhammad bin Zumbur ya karantar da shi shi ma ya jiyo daga malamin sa Abdul Aziz bin Abi Hazim shi kuma ya ji daga malamin sa Hisham ibn Urwa shi kuma daga mahaifinsa Urwa ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhu shi kuma daga Abi Humayd bin Sa'idi radiyallahu anhu annahu haddathahu cewa ya zantar da shi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'mala ibn al-lutubiyya wannan hadisin da wa duk dalibin ilimi ya san da da haka ba ake kira hadisin hadisi ibn al-lutubiyya suna hadisi kenan hadisi ibn al-lutubiyya to gabata yake rike me ya faru zaka ji ana yawan fara musamman gurin ma'aikata ko an ɗauki ma'aikata za a zo a musu sami na kuka gayyato malamin addini da wahala ya gama bai kawo abinci ibn al-tabiya bari ku saboda hadayan ummal shine dalili duk wanda za a rantsar ko lauyoyi ko alƙalai ko sababbin kwamishinoni ko wasu kantomomi in dai malamin addini ya zuto da wahala in dai wa'azin zai sosai ya kasa janyo hadisin ibn al-tabiya sai dai kuma kawai walima aka zo ana so a daɗaɗa musu a tafi yawwa ka ga ko wanda addu'a za a ji a taya sai murna ba wa'azi za a yi musu ba wannan daban to sai yace ahadul azdi yana ɗaya daga cikin kabila azdi wa inda wuja ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nan ista'mala ibnu al-kubiya ya tsora shi a matsayin ma'aikaci ibnu al-kubiya annabi ya tsora a matsayin mai kula da zakka wa inna hu ja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai a cikin dogura annabi alaihi salatu wassalam falamma hasabahu yayin da ya gama bayanin aikin da aka dora ba yadda annabi yake yi shine idan idan shekara ta yi sai a tayinin wani ya ce ke gagarin sham ka karɓo mana zakka na duk ma'aikata duk wanda suke ba ta hali su ba da zakkar tsora mutane ake al'amili na alaiya ake nan da Allah ya faɗa cikin mutum takwas saboda haka sai sa ibrahim lutubiya ya tsora yake ta gona gari ya je ya karɓo zakka ɓangare kaza shi aikin sa kenan ba shi kaɗai bane ma'aikacin amma an ware man nasa ɓangaren to da ya dawo gurin annabi alaihi salatu wassalam ya yi bayanin wato gashi ya karɓo da ya tashi bayanin ƙara sai ya haza maluku sai ya ce ya rasulallah wannan ita ce dukiyarku wadda na karɓo ku kalli kalmar ma da ya faɗa wannan shine naku da na karɓo wa hadhihi udiyat li wannan kuma ni kyauta suka ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي يجي على جررت في بيتك في بيت أبيك وأمك ليانا كذوا جري إيانك sai annabi ya faɗi mahaifinsa bai ce me yasa baka zauna a gidan mahaifinka da mahaifiyarka ba ka san zancen da kaushi daga jin yadda zancen ya fito ka san bai kyauta ba sai ce hatta ya fiye ka wato hadiyya tuka har a kawo ma kyautar dan me yasa baka zauna a gida ban yaso a kawo ma sai ce da shi in kunta sadiqan in gaskiya kake faɗa kamar annabi yana gaya ma cewa wannan abin da suka baka rashawa ce dan me yasa da san ba su baka ba abin da ake faɗa kenan me yasa da wasan da yana da rai ku taimake shi ba sai da ya mutu ko za ku ga wanda wanda ya mutu amma har suka gidan da da fadika bayan ya mutu me za ta yi to ba abin da za ta yi da wanda ya mutu amma gidan sa yanzu abinci har zubarwa ake to mutunci baya san wannan so ake mutum san da yake raye ku taimake shi ai kun ga ɗabi'ar ai a baya mun faɗo ɗaya daga cikin sahabbai waye ina ji Abdullahi bin Salam da annabi yake turawa ya je gurin Yahudawa shi kuma Allah ya hore mar ne kirdado idan ya je zai yi kirdado ya ga cewa yanzu wannan haibar da aka ban musu haibar da aka ban musu buhu nawa za ta yi kawai a tura duk manomi yana wannan ɗabi'a za ga idan abin da ya fara nuna yana fara hasashen cewa yanzu zai kai kaza to idan aka tura shi zai su zo su ce da shi haka dai yanzu zai buhu ɗari amma ka koma ka ce mar buhu hamsin za ta yi za mu baka buhu ishirin mu ɗauke da shi ne ya kalle shi yake ku kun san cewa duk duniya duk duniya ba waɗanda nake kyama na tsana irin ku ba wanda nake so kuma irin annabi Muhammad wanda ya aiko ni yace amma ba yadda za yi na ki muku adalci yace ba zan yi ƙarya ba kuma abin da ya shiro ni jirin zai faɗa da bakin sun kace bi hada qamati samawati wal ardh suka ce da wannan sama da ƙasa ta tsaya wallahi wannan adalci baya son su yace ba zan muku rashin adalci ba ba kuma zan je wa annabi ƙarya ba wannan shi ai mun faɗa satin da ya wuce aya ɗaya shafi guda kusan rubu'i guda ya kusan rubu'i domin tun daga ina anzalna ilaikal kitaba shafi ɗaya da rai Allah ya saukar dan ya wanke bai hude kawai wani ya zato sirge ya zato kayan yaƙi cikin zan da gari ba cikin dare ya taho garin cikin buhun yana ta zuba ya je da abin ya dawo ya gaba kayan sa ya bi tsawon gari yana zuwa su kuma da suka an kama suka hurga makocin su shi kuma bai hude yace ni ba shi ya dauka ya wasu kace me ka yace a gidanku na gani ga kayan aka fito kuma har da su aka tsaya ana kana barkata da aka je gurin Annabi alaihi salatu wasalam sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya shi wa ma shahida illa bima alima abin da ya gani a zahiri kaida da kali kenan abin da ka zo kai bayani dalilai da su zai amfani ko da ai ya kace in ka fi karfin dalili da shi zai amfani saboda haka annabi ya yi hukunci da wannan dalilin da ya gani ashe wannan hukuncin baki ne daidai ba domin wannan kalawar suka sai Allah ya saukar da aya ta fice da rabi Allah yake inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nas bima araka Allah wa la takun lil kha'inin katima wa takbir Allah inda kai hukunci amma ka nemi gafarar Allah inna Allah kana gafurar rahima sai su daga wala tujadi anil ladina yaqtaluna anfusahum yake kar ku kara ba wa maza yi da kansu kariya shine muka ce ya halatta ka zama lauya amma ba lauyan muka yadda ba wani ya zo ya gaya ma gaskiya ni ne kaza ne kaza ka ce to ba zan iya kare ka ba gaskiya je ka nema akwai wanda su maka ita suke karewa akwai wanda sai ya je ya cinye filin jama'a zai zo ya gaya ba ya ba ka wani dan kuɗi kuma ka je ka tsaya domin ka iya magana ka kare ba abin da za a yi maku ba ko da ya je ya yi rarumarsa yana zuwa da ka kai ƙara alƙali ya ce a kamo shi sai ya karɓo waran eh court order yana karɓo court order shi kenan ba wanda zai taɓa yi haka zai ta yawo ya kuma ɗebo wani a yin haka to Allah ya ce kar ka zama mutu lauyoyi irin wayannan amma mutumin kirki wanda aka zalunta ka tsaya ma wannan shi ne daidai saboda haka kaga anan tun farko farkon karatun boko haram za ka gane cewa wato da ka suke karatu domin ga ayoyi sun yi bayani akan ayi lauyanci kuma ka ce boko ba kyau karewa kenan nan sai aka ka zama lauya amma mutumin kirki to wannan tara likita ko nan ko ko ko ko duk da sauran abubuwa ka gani to saboda haka wannan shi ne to ibn tubiya da yaje ya karbo shi yasa abinda malamin suke magana a nan idan aka rada ka kwamishina kawai yau za ka ga sababbin abokai za ki ta zuwa ki ta kawo ma jaddodi ya zira din nan da ka dade ba ka baka sa ba yanzu za ta cika ma sai sai ka gaji da ita yanzu za ka ga sababbin abokai sun zo sun cika ma guri masu kawo mota masu ka abubuwa iri iri to irin wannan ne hadaya na umman ko kuma yanzu kana likita a asibiti ka zo ka yaki wani ya baka wani abu me yasa da bai baka ba shi ne abin da annabi yake magana a kai me yasa da bai baka ba idan ya baka to ka karba haram rashawa ce ko wasu zai ce albarkar ofis kun san illar shi ne babban illa shi ne idan Allah ya haramta abu idan ka ce albarkar ofis kana nufin da nufin ka haramta ka halatta ta kafinta in dai mutum da niyyar ai kamar yadda mutum ya ce a ja ruwa ba zai ji bane in kana nufin giya ko ka kafinta ai da muke cewa muka je wuce Allah ya je wuce ta Allah ya zade ba wancan ba ne yake nibi an yana nufin giya ko shaka ba wuce amsa koyi wallahi domin Allah ya ce giya innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun haramun min amalin kenan kai kuma ka ce ba laifi kuma hada ba laifi wannan kafirci ne halatta haram ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام بإذن لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون شنو قائلة kar ku kirkiri ka ku jingina wa Allah abu kaza halal ne ku ce ai haram ne abu kaza haram ne ku ce halal ne to albarka huwa bi idan ka halatta kana nufin halal ne ka kafirta amma idan kawai ka farka ne zo wani abu daban ka ci haram shikenan malamai ta suka idan yanzu ka zo an dauke ka aiki ko korafin da nayi nake yi kenan a asibiti tun ma a satin nan korafin da nake kenan za ka ga idan asibitin gwamnati ne da nas da likita suna gaya ma magana yadda suke so amma ka same shi shi wannan mara kirkin a private na haka kuma zai ga yana lallaba ka me yasa shi ne problem me yasa me yasa ki so da haka har har private school sun kaje abin da ya janyo ƴaƴan muskala na shi kenan sai an ta kwanto ma za ki iya korar duk malami akan ɗalibi ɗaya domin kar a cire shi ɗan dubu biyu ɗin da ake bayarwa ku daina bayarwa shi sa ƴaƴan mu ba za samun tarbiyya ce ta kamata domin kawai da ya an samu kuɗin ake kallo ƴaƴa sai su ta ɓarar su yadda suke so kwanan nan irin wannan daular da ake ta ta ta hutu akwai wanda suka yi min magana suna so muna daura na ce gaskiya huta za ni ba wata daura da muke islamiyyar ba ta yanzu ya za a je na ce daru alƙam ana yi za a yi sati hudu ana yi ko biyar da Allah mutane na ce ba matsala na kirawo mai kula da harkar na ce akwai yara da za a kawo za su zo abu ne ai da aka kai yaran su biyar ran da aka kai su a ranar makarantar da ke dawo ta neman korafi suka ce malam Yusuf ba dai kai ba za mu dau yaran nan ba to amma dai nace ku yi hakuri wallahi wa ke gajiya ka kuma nace gajiya ku kore su saboda rashin tarbiyya kara kace ba za mu dau wannan ba nace ni ma ba zan dauka ba kuma sai a iyayen su nace to gaskiya sun je da rashin tarbiyya ba za ka saboda su ba su saba ganin wannan ba domin ba haka ake yi ba ai kaza kaza kaza yara maza da mata kowa yana faɗa suka ce a ba da mu ba illar nake illar in ba ku kore su ba za su koya wa yawa shi kuma waje ɗaya ba da gari ai tare shi ake duk lokacin da wani ya zo zai ɓata wasu to kai kokari ka rabu da shi ba ka gani in kansa ta kama guri sai an rike gurin yawa in ba haka waje da cinye gurin duk mutum gaba ɗaya yawa to shine dalili to da yawa mutum ya je ai dukkan mu akwai muna da damar mutum ya tafi hizba kawai ka je ka yi tambaya ka tambaye su ka ji me matsalolin da suke samu za su gaya mafi yawancin tarbiyya lalacewa tarbiyya da suke samu tasa'in bisa ɗari a private school ne wallahi a nan ne sai kana bibiya duk abin da ka ga bai baka yi magana shi kenan kar an ka iya yare bai da tarbiyya domin abu biyu da yake haɗa mutum shine shi gangan jiki da ruhi idan ruhi ya lalace aka baka da banko dole ruwa kai saboda haka dole sai zuciya ta zama mai kyau in ba ta zama mai kyau ba wannan banko ne kawai yake tafiya saboda haka sai mun kiyaye to kaga annabi ya ce me yasa baka zauna gidan iyayenka ba na mutu a gidan mahaifinka da mahaifiyarka ka gan za a kawo ba kuma annabi mun bari yawo sai da yawo mun bari saboda kowa ya ji ba inda da niyya nan gabe ya canza abin wutar da yake karba la'ana Allah rashi wal murtashi na'am a kai tsaye ba ya ko gurin da aka ce rashawa nan da a gane ka duba baka ga wannan bai ba kai rashawa girma ba domin hadayar umar ce kawai wani ɗaukan kyauta ya baka ba rajo ai rajawa mafi yawanci dan kai rabin gaskiya za a baka shi ne rajawa ko za a ibrahim din mutum shi ko wannan ba kawai ganin kirkin kai ya baka shi ne aka ce ba za a karba ba to me me yasa abin da ka zo yi ma yanzu da ba danki aka ɗauke shi shi ne abin da ya zama haramun shine hadayar umman tunda ma'aikaci ne gwamnati ta dauke ka yanzu za ta biya ka to karka karbi wani abu tsori a kansa sai dai idan kai oba ta yi wannan ka iya yin tsada da mutum gaji to na ta sai a biya ni wannan halal ne tunda na ta yanzu to in kuna so ne ka za ku biya ni abu ne mai wahala ba wato kawai illa ban rayu ba domin inna kullum biya ne da yawa ga mutane a wannan kan ake domin mutum zai zo ya gaya ma albashin dama da yake wata wata baya ya sassa kuma ita ma gwamnatin dama da gangan so take dama a tafi akan rashawa yawa domin kaza duk lokacin da ya zanto albashin da za a ba wa al'umma ba zai kai shi ya siyan buhun shinkafa ba da da taliya kwali an gane da mai da gishiri iya waɗannan ku to an soye su ga yara sai da irin kira gawa domin ku auna duk wanda ya auna zai ga daga 99 zuwa 2007 duk wanda ya je da albashi ya yi shopping yana da rago kuɗi Allah duk wanda duk ma'aikatan malaman makarantar na ka tabbiyo duk wanda ya je ya yi shopping yana ajiye rara akwai problem a wannan kuɗin amma yanzu ba kai saka ciwo buhun shinkafa ba ko da sabon ai sabon da ke faɗa dama sabon dubu saba'i ɗin a duk da yanzu shinkafa da sittin da hudu to yanzu za a iya siya amma ita ka ne zaka ce banda da me zaka biya ba su cikan kuma ba ba ga ka je je ko ga wayuwa to da za a dafa ta hausa a ka daɗe wa kasai shinka ba ba mana a ba talan ba ga sunan masu kyau ayi masu kyau su cin da wani su cin da biyu ma da fadil an gane ko to wannan shi ne shi ta waje za mu ci visa mu muna gaya ma tamu ta gida kaji kai ma man zani ya ce kai ma za ka ta gara ci visa har yanzu wata kare kuma ya zo zuwa gaskiya na'am wannan karamci ake kiransa mun yi wannan magana malamin su a baya da dama ka gane mutum ya zo bayan kayi wa aikin kwadago ba ma'aikacin gwamnati ba kai ma'aikacin gwamnati ne lebura ba ma'aikacin gwamnati ba ne da ka zo yanzu dubu uku ake ba ku ayyuri bricklayer a bashi dubu shida misali saboda haka da aka zo da ya ba ku dubu uku uku uku ya ɗauko dubu biyu ya ƙara muku wannan karamci kenan ma'aikacin gwamnati ne kar ka bata wa kanka lokaci ba ma'aikacin gwamnati ba ne yawwa ba ma'aikacin gwamnati ba ne saboda haka baka ciki ka kyale masu pension and gratuity kai yanzu ka zai baka gratuity ogan ka ne malam Sulaiman ko kuna ba da gratuity kaji ya ce zuwa yin zuba ba rajawa to wannan shi ne to saboda haka kaga wannan wannan shine abin da aka faɗa launa haka wani nau'in daban abu ne mai hadari akwai hadari wallahi sai mun yi takakan sa domin Allah ya sa albarka a rayuwar mu gaba ɗaya yawwa قال أخبرني أحمد بن عبيد قال حدثنا ذكر بن موسى قال حدثنا الحسين بن موسى قال حدثنا حماد بن يوسف بن عبيد وحميد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كتب أحدكم أخاه idan ɗayan ku zai faci ɗayansa ba zagi ba kun san mu a gurin mu zagi shi ne a zagi uwa ko uba eh kawai shi ne a karan ba amma a gurin balarabe ya gaya ma abin da ba ba ka da shi ne zagi a gurin balarabe an bayyana da kyau ko ya gaya ma abin da ba haka kake ba kawai shi ne zagi a gurin balarabe to shi ne yake idan ɗayan ku shi za ta kwada shi ta ɓaci idan ɗayan ku zai ɓaci ɗayansa fala ya tim a kira ta kada ya ɓata masa dangi wala a ba ku koma ya ci ko kun ga mun zagin mu kenan musamman uwa dai an fi zagin ta da yawa ita uwa ba na ta yafi yawa kafin a zo kan uba wala ummuhu ko mahaifiyarsa wala jinni ya kul kawai abin da zaka ce wani ya kular da kai in kana ya alamu zalik in ka san abin da zaka faɗa akan sa haka ne kawai kace innaka la zakhirun ko ko sai ka bada guri maro kuma ya zanto maro wacin ne eh annabi cewa in ya gaba dole sai ka ga ya to ga yaman abin da hakan yake maro shi kawai to kaga maro wati ai so ban ga yawa in ya ga dama ya gyara ko kuma wa innaka la jabalun kauce ka ba mu guri matsoraci kaga matsoraci shi ma ai ba da dattin mutunci ne in matsoraci ne ai ya sani kama a sani bin sahibi ba ta kai matsoraci ne a fagen baba amma kuma harshen sa kai ne da ya fita kofi kai haka sani wai naka la kadu ko a ce makaryaci zai mana baki makaryaci idan makaryaci ne da yawa in kana halau zalika bi annabi yace in ka san dama haka yake to sai ka ga in ba haka yake ban ka gaya ba wannan kai masa ne buhutan yawa kai masa buhutan eh banda ba a ji ba wala ya yi wala jira amanu la yashkar qawmu min qawmi fi ayati ma ta hana ayati ta hana wannan abun to kaga abin da yafi shine um wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atin mithlu mithluha faman abawa aslaha shi annabi ya rubuta ta hadisi ma da inganta ba cewa ba mana ba ka yaje din magiyaji mutum yayi magana da kai banza da ka ga wani lokacin ba kowa ne ya yi san yayi magana ba ka kula shi domin wani kula shi kamar daga shi kai in ka kula shi babun kaifal madihi ko kaifal madihu babun da yake magana akan yaya za ka yabi mutum idan mutum yayi abun burgewa ya ake yabansa قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم المقدمي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا محمد بن ثابت عن أبيه ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنهما شيء ما لم يبن السنية شيء ما لم ينسى أبويا على ثابت المسند ya karanta da shi kuma ya jiyo daga malaminsa Muhammad bin Abi Bakr al-Muqaddami shi kuma daga malaminsa Abu Dawud a Tayalisi ba a Tajistani ba domin Abu Abu Dawud din biyu shi kuma ya jiyo daga malaminsa Muhammad bin Thabit al-Bunani shi kuma daga mahaifinsa shine Thabit al-Bunani babban ɗalibin Anas bin Malik radiyallahu anhu ba shi kuma ya ji daga wato mahaifinsa shine mijin mahaifiyarsa ko Abu Talha an san tarihinsa radiyallahu anhu ma annahu da kala ala nabi fi wajhihi alladhi ma tafi ya shiga gurin annabi a rashin lafiyar da annabi ya bar duniya mun ce kwana nawa annabi yana rashin lafiya sha kwana bakwai sama sama kwana biyar da ya yi tsini ya yi zafi kwana biyar daga ranar alamin zuwa ran litinin jikin annabi nauyi ya yi shi za a zazzabi da za a jaye zazzabi yake ba komai zazzabi babban ciwo ne ka ga abin da ya za ba hauje in ɗan da yana zazzabi bai damu ba ko za ga da yawa wasu ko samu cerebral malaria din nan ko kuma wani ya kai da sanadiyar ya mutu saboda kawai yana da incubator ne ya janye mutu ba zai kuma zuwa ya kake ga wani shi sa yawa amma ba da haka ba har zazzabi babban ciwo ne Allah babban ciwo ne yana da injin keke za a gida shi ke nan kawai to sai ce ya ce ikra kawmaka salam annabi alaihi salatu wasalam ya ce da shi ka gaida ka ce ina gaida mutanenka ina gaida su fa innahum ma alimtu domin maɗin nan mausuliya ce da suke faɗa domin abin da na sani a kansu su ne a ifatin mutane ne masu kamewa da yake nufi da wannan yabon da annabi ne abin da yake nufi da kamewa shi ne an zo rabon ganima ba ta zuzzura ido su ga lallai sai an ba su mutum sai mutum sai a rika neman gaba ba ka zo ka karba ba suna da kamewa shi ne ifa kamewa alamai ya tsaluka huda wa tuqa wala afafa wani gina al'afafin shi ne mutum ya zama mai kamewa kana da bukata amma sai an baka shi za ba abin da ya fi daɗi irin kyauta ai domin da haka dawa mutum za ka yi ba da towa tsammani amma roƙo ko da za a bayar kai wataƙila sai ka ji wani abu shi wanda zai karɓa cikin ƙasƙanci kai kuma wanda za ka bayar ka riƙa jin izza sannan kuma wajen da ko hatsin yana roƙon ka sai gaba ka so ku gabu to shine abin da ba a so ba so ka bayar ita ga annabi ya fi karɓar mai kyauta kuma kyauta mun sha faɗa duk wanda ka kai ne ma kyauta a ubi yana ƙaunar ka kuma yana girmama ita kuma sadaka tausayin ka ake ji shi ne bambancin shi sa annabi baya cin sadaka amma yana cin kyauta domin ka ba shi kyauta ka girmama shi kuma kana ƙaunarsa to duk wanda ya ma kyauta wani zaka ga ya baka abin da ya baka ba ka fi ƙarfinsa to yana ƙaunar ka ne kuma wanda ya baka kaɗan wata ran zai baka mai yawa yawa to shi ne ana ba da labarin ɗan jaka ko ɗan jaka da wata cijuwa mai masa shara ta kai masa tsintsiya guda biyu da kuka zai yi bikin ya ne ko mai sai da ya ba ta gida saboda murna ya kai da maka shi ne ai saboda wannan abin ya ji daɗi ta girmama shi domin kyauta kyauta girmamawa ce da ƙauna domin wannan matar da tana da fiye da haka za ta bai yawa na Allah la hawla wala quwwata ya hayya ya hayya ya hayya eh amma dai yanzu ta zo ranar aiki wannan ba injiniya ba wai kuɗi ba ne zuciya ce wallahi zuciya ce wanda Allah ya more wa zuciyar za ga ba shi da kuɗin mai yawa a za ka wani yana da yarai da ni ina ma lokacin da wato kaza ya tashi lokaci kaza ne da an yi kaza kuma ina da yana da jikin zai yi yawwa zuciya ce gaskiya Allah ya zama dai to wannan shine to sai yace suna da kamewa saboda sannan masu hakuri ne a filin fama wajen yaki ba ta guduwa shine wato tsayawa tsaya ayin daga ba juyawa da baya ba a tawalli yau mazahari ba ta juyawa to kun ga wannan shine babu kaifal madahu shi ma dai ƙari ne a kansa babu da yake magana akan ya ake yabo kaga annabi ya yabo kabila ai قال أخبرنا ابن منيع قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء هذا في أنفة الزناء السماء خالد بن تاكلني بدوكو فأقول الزناء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه shi malami ibn sunni yake malamin sa ibn mani'a ya karanta da shi ma ya ji daga malamin sa ali ibn al-jahd shi ma daga jeyin malamin sa shu'ba shi ma daga malamin sa Khalid bai takalmi ko ba kai ta zuwa zance gurin yan mutane a ce me aikin ka kace kai graduate har yanzu ba ka da aiki wai shi graduate ne har yanzu yawa to sai ka bari zana haka duk kan biyar da take karka ji kunya yawa to saboda haka sai yace an Abdurrahman bin Abi Bakra daga malamin sa Abdurrahman dan Abi Bakra shi kuma daga mahaifinsa Abu Bakra take nan shine wa ya ba sunansa Nufai bin al-Harith رضي الله عنه أن رجلا مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo ya yabo wani mutum ya wabi wani mutum a gaban annabi alaihi salatu wassalam fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace da shi wai had me yake damun ka mun faɗi wannan wai had da wai lak a baya kai ko me yake gare ka haka ai haka unuka sahibi kikenan ka yanke wuyan abokinka ka cire mawuya ثم قال سيدي إن كان أحدكم مادحا أخاه دبيو إذا أنتم كذي يبي أم أوانسا لا محالة با مكواتي يبي بل يقول يبي أحسب فلانا نا تمان والي ولا أزكي على الله أحدا بانا تركة قوة أقول الله ثم الله يقول فلا تزكوا أنفسكم kar ku tsarkake kawo kan huwa a'lamu bi man yattaqa shi da annabi ya zo ga kar gidan ummu salaba lokacin da ya aure ummu salama yake wannan ta ce ta yasu nan take barra ce yake bal an ci zainab yace da biyo ba barra su nan ba bal an zainab sunan haka matan sa ba wata ta zo gida ya sunan ki tace sunan ta barra ce yace bal an ci zainab duk yawanci zainab ya rika canja musu shi za muke gaya wa mutane cewa zainab yana cikin sunan da baya tsufa baya tsufa yana nan a yadda yake duk yadda za a kai a komo da nan a zainab din sai dai an haɗa shi da na hausa an mata bayan suna biyu sai kuma da yawa amma dai ina zainab din yana nan a yawa an gane ku to shi ne to sai yace wala uzkiya lillahi ahadan ahsibu in kana yara annahu kaza wa kaza ina tsammanin ai kana yara annahu in ya kasance yana ganin wato dabi'unsa kaza da kaza ne kun ga wannan a naira da gobe kenan ba a aure ba a aure idan ka zo za ka yi wa mutum gaskiya na ja faɗa ba wanda ya fi sauƙin bincike a harkar aure irin mai aure wanda bai taɓa aure ba aka baka bincike a kan da yanzu kawai rajiman bilgaibi ne eh rajiman bilgaibi ne domin baka sani ba ya za a yi ya za a yi wallahu alam kawai dai abin da kake tsammani kake to ni iya da tona ina wato ba da tsarkake kowa a gurin Allah amma iya abin da na sani shi kaza da kaza ne ka faɗi iya wannan kuma abin da ya shafi aure kawai za ka faɗa wanda bai shafi aure ba karka shiga domin za ka shiga mutuncinsa kuma kun ga lokacin da baɗi masu binci kai ta zo muawiya yana santa abu jahal yana santa ne annabi ya ce cewa yi da ta zo ta nemi shawara ta ya rasu da ga manema na biyu wa zan aura a ciki annabi ya ce amma abi jaham amma muawiya da ba su ulukun lama da lau shi muawiya kada ka nema shi da kudi saboda haka in kuka zauna haka zaki za ku kwana sai biyu uku zaki rika yawa abu kaji da kwakwaran sana'a wa ma abi jaham fa darabul linsa fa kana la yadau asawa a ciki shi kuma abin jaham dukan mata yake domin kullum bulalarsa tana tana yana raje da ita a hammata kullum saboda haka shi ne mallabi zai zane shi annabi ya ce dukkan ki aure su me yasa saboda duk biyun nan suna yin aure illa domin kawo mace ka ajiye da ba abinci ka gara dai ka ce ya yi ɗan dabaru wai zai fita ya ce yi ɗan dabaru wannan yi ka fita ta yi zina kenan su ne ɗan dabaru haka wata gaya wanda muke dawa wata nan ya ganta irin tsofaffin ɗaliban mu sun haɗu ta ce masa wallahi malam na sha fitowa da tana complain ta ce na sha fitowa kawai da niyyar wani ya taya ni ko ɗari biyar ya ba saboda ya bani ya ce in yi ɗan dabaru wani zahiri ne tun da unguwar ce can irin wajen gari ne ya ce ta ba a gidansa an yi za an gaba abincin rana a ce bismillah ana a kaza kaza ta fi tana a abu na koyi ana don Allah ki daure in aka yi magiya ta biyu nan ba za ta bari a kuma ba ce ta zauna ta abinta. To kaga wannan ba karamar illa ba ba karamar illa ba shi kuma wancan mai dukan mata ai dole za a samu matsala dole to shi ne annabi yace duk kake aure su in ki sai usama ba usama ne ki kar ki je ki aure shi kuma usama kowa ya san bawa ne aka yanta shi kaga abin da mata ba sa so kira ce dan aikin gidan namu to dan aikin gidan ko yanzu ba akwai yake ba a ce almajiri gidan mu ne to ai yanzu akwai yake ai ya wuce almajiri yanzu yanzu akwai yake shi ne mai bada umarni sai wanda sai abin da yake yanzu shi ne alfa da omega to saboda haka sai da take take sai da auren sai zama abin misali duk madina saboda ne ta sauki shawaran magabata shi ne magana da muke abin da ya janyo yanzu iyaye ba sa ganin daidai saboda sun sallama saba'in bisa ɗari na auren 'ya'yansu a hannun 'ya'yansu sun sallama musu talatin bisa ɗari ne a hannun uba kawai yanzu saboda haka shi za idan ma'auren ya mutu idan aka zo ana wata rigewa ya ce ba ruwansa ba ce kika kawo shi ba har abinci take mara alcetin saboda ta ce an ƙi yadda ta aure abinci za ka rika ganin ƴaƴa su ne wa iyayensu saboda wanda suka kawo an ƙi yadda ne to saboda haka bayan wannan kuma sai abubuwa su zo su dungume sai ga ta shekara biyar goma sha biyar a gida saboda yanzu ya gyara hannu da ne kuduwar sun su dina ta ba ruwansa amma lokacin da iyaye ya zanto su ne alfa da omega wajen kula da wato auren 'ya'yansu a wannan lokacin za ka ga idan ta fito zawarci shi zai ƙara nemo mata wani ko da ba ta sani ba ya ce ya yi ƙara cewa ya je nema ko ya gaya abokinsa ko abin da ya gaba da wannan cewa wane ya je wanda tana da wasu ya je neme ta kuma ai haka sai ga yayin da wata da cewa me yasa saboda a hannun ka yake da da hannunka aka yi auren kuma bai yi daɗi ba yanzu ba haka duk da jar zama ba wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da duk muka yarda shi sa ba ma ganin daidai muna ganin cewa iyayen ma ba su waye ba saboda ba su boko ba kai yanzu kayi kayi digiri ɗaya biyu uku su ba ci ba mahaifiyarka ke da tufe zuwa ce ita ba ta karatu ba amma ta fi ka wayewa ta fi ka sanin domin ita ko yaji ba ta taɓa ba to wannan shine lallai abin da ya kamata mu ke to kaga na asibu in kana yara annahu kaza wa kaza babu ma yaqulu idza khaba qauman babu da yake magana akan abin da zaka faɗa idan kana jin tsoron wa wasu mutane ka ta ko da zai ji saboda tsabar ko kwanan nan injiniya ko rabin da yake a gurin aikin sa injiniya duk wanda ya san injiniya jiki ka san ji da siyasa to shi ya ji a gurin aikin nasa irin wannan sai ta kada ta biyo ta gaban sa dan kullalla ne shi ka'idar da kenan ya kalla ya kalla ya ce a wannan kaza ne wani babban ya zuwa ce masa kai za ka koya mana aiki saboda haka in muka ka ta kada kawai kai zai in ya dawo duk ran da ya zo hutu muka dade muna da taura an gaya masa cewa dole hakuri za a yi akwai matakan da za a yi kaza da kaza ko ta ran sai labari haka amma irin wannan abubuwan duk wanda yake so a zauna lafiya kuma yana da kwatanta gaskiya to zai haɗu da kalubale wallahi irin wannan challenges din yake haɗuwa da su sai an yi hakuri tun da an samu tarbiyya ta addini to dole sai an yi hakuri in kuma na gaya masa ya dage da addu'a domin kada Allah madaukakin sarki ya kawo masa wata jarrabawa ta addu'a yana yi mu ba muna ta yi yawwa to wannan shi ne to sai yace um قال اخبرنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن ابي برده عن ابي رضي الله عنه ان النبي واي بابا ابو برده ايه ابو ابو برده ابو مثنى اي ابو مثنى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خاف قوما قال annabi ya kasance idan ya ji yana jin tsoron wasu mutane zai ce Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim ya Allah ina sanya ka a cikin wuyayensu abin nufi idan za ni gaba da gaba da su da Allah ka shiga ka shiga mun faɗa wa na'udhu bika min shururihim sannan muna neman tsari a gare ka ya Allah a gurin ka ya Allah daga sharrin wallahi addu'o'in nan suna yi lokacin da muka yi muka yi muka yi muka muka yi project an tsana wasu akwai wanda sun tsana mana za ka zo kawai irin wannan project din da za a zo kawai a yi muku kata kata kuma individually za a fito dama ka fito kai da da na gaida ake wulaƙanta mutane mana za ka zo a yi ba visit kuma wani abun wato an sai da karga aka duba ba aka yi dai yayi kuma a zo nan a kunya taka wallahi ne ina tsayawa da nazo na tsaya sai da Allahumma inna naj'aluka inni aj'aluka fi nuhuri wa a'udhu bika min shururi wallahi ko mun ji biyar ban ba ka ce ko ma ka zauna duk wannan mujiran da ake yi gaba ɗaya wasu da yawa suna cewa bai ka biya nake addu'a nan abin da ake so da addu'a ka gamsu tana yi kar kai ta bata kwace ai bayi sun fito aka ce kowa ya ayatul kursi yace wata ayatul kursi yace aka ce ayatul kursi yace ta cikin qur'ani yace yace wallahi batai kana ko ba ta masa ba yace ba ta cikin qur'ani ba yace yace wallahi batai yawa in ba ka yi bilidin ba shi kenan kana jin ba jin ma ba kawai sai da ballanta aya an gane ko wannan shi ne na to kaga tun da kar imanin sai tabu shi kan shi kansa shi kansa wato alƙalin yayi fito mun gane ko eh wai ba kula da ni ne ba ku ji abin da alaji yake ba wani abu na dalili da yake alkali ya daure sai yake tare ya lafi da ga an daure shi sai yake cewa wani ne lafi ta daina aiki ne shi ba alkali ya tallafi to kaga yayi fikiu domin kan imanin zai tafi eh don a nuna ma to ali ina bi yanzu ta aiki shikenan to wannan shi ne to abin da kun sani bayan wannan ya zamto cewa kuma irin wannan addu'o'i ya zanto zuciyarka da kyau ce baka nufaci kowa da shan ba to Allah zai shiga ma faɗa wa kafan lahu almu'minina ida kana yin wannan sai Allah ya shiga ma faɗa kuma waye zai faɗa da Allah ai ba wanda ya isa su zo da haka shi kenan kawai shi ta na ku ga me yasa kullum magana da ake me yasa na ku ga annabawa imanin ya kai yadda ya kai lokacin da annabi Musa ta aure ya fito shi kusan dubu ɗari su kuma da wasu ƴan dubunnai ba sun zo cikin ruwa ya daki ruwa ya baje sannan kuma Fir'auna ya biyo su da makamai da ababen hawa su suna tsakiyar ruwa Fir'auna kuma ya shigo saboda haka suna fita kafin su fita suna haɗuwa sai ne sai mutane suka fara cewa annabi Musa shi ke an kama mu inna la mudrab an gama la mudrakun kalli kalmar yakin kalmar an gama kama mu irin abin da bahaushe yake faɗa wallahi sai an cin mana amma da yake annabi Musa ya san waye Allah cewa ya kalla yace wallahi ko jiwa bai bi yace wallahi ba zai yi ba me yasa yace inna ma'i rabbi sayadi yace ni ubangiji na yana tare da ni zai shirye da ni idan ku kun burgita ni ba burgita ba to wannan shine dalili abin da da kyau ko ko da yaushe mu rika hararo mu sallama wa Allah alamari to zai yi mana abin da ya kamata amma ka raba kafa sai Allah ya kyale ka ana abinan shurakai ani ki man ajraka fihi ma'iya gairi taraktuhu wa shirkahu an gane ko to wannan shine abin da yake kamata mu kiyaye to sai yace babu ma ya kulu idan nazara ila aduwi babin da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan ya kalli abokin gabansa قال حدثنا ابو القاسم بن منيع قال حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا عبد السلام بن هاشم قال حدثنا حنبل عن انس بن مالك رضي الله عنه عن ابي طلحه رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه وترانا منا tare da annabi a wani yaki فلقي النبي العدو sai annabi ya haɗu da abokan gaba fasamitu ya kun sai na biyo yana cewa ya malika ya malika yaumiki iyaka na abudu wa iyaka na sa'i ya wanda yake mallakar ranar sakamako kai kadai nake bauta kuma kai kadai nake neman taimako a wajen ka kada da yake bala kada ra'aytu wa rijal ra'aytu rijala tusra'u yace wallahi na ga mazaje kafirai ana zubar da zuwa kasa shine tusra'u ana zubar da zuwa kasa tadribu al mala'ikatu min bayni yadayha wa min qalbiha mala'iku na dukan su gaba da baya domin mala'iku sun shiga fada domin yayi wa Allah kirari ya nemi agaji a gurin Allah sai Allah ya turo man malaki kamar yadda ya fara a badar ko yakin badar kaga in ta kuli lil mu'minina alan yafiya kuma an yumi da rabbukum bi talafati alatin min al malaikati munzalina wala in tasbiru wa tattaqu wa yadukum min bawli ma hadha yujidukum rabbukum bi khamsati alatin min al malaikati musawwimin Allah ya ce in ma kuka yi hakuri za mu karo malaiku dubu biyar kowanne da alamarsa kowanne ya taho da rawani za ku gane su da ka gane ka gani za gane wannan mala'ika abin da ya faru a badar ke babu ma ya kulu idara a hukaiun babin da yake magana a kan abin da mutum zai faɗa idan a kafa ko a fuga a hushi ne ra'ahu idan wani abu ya furgita ka ko ya tsorata ka yake baka tsoro ga abin da zaka ce قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن سهل بن هاشم قال حدثنا الثوري عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء ما لم يبن السن يتي ما لم ابو عبد الرحمن صاحب السنن shine imam an-nasai ya karanta da shi ma ya ji daga malamin sa Abdurrahman bin Ibrahim shi ma daga malamin sa Talib bin Hajim shi ma ya ji daga malamin sa At-Tawri shine Sufyan ibn Sa'id At-Tawri shi kuma daga malamin sa Thawr ibn Yazid shi kuma daga malamin sa Khalid bin Ma'adan shi kuma daga malamin sa Tauban radiyallahu anhu Tauban shine maula Rasulullahi ko sallallahu alaihi wa sallam annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam kana idza ra'a hujurun annabi ya kasance idan wani abu ya tsora kai ya wace tsoro kada zai ce huwa Allahu rabbi lalle Allah shine ubangiji na la ushriku bihi shay'a ba na tarayya da shi da komai ba da hada Allah da kowa da komai wannan shine abin da annabi yake bada wallahu rabbi la ushriku bihi shay'a Allah shine ubangiji na wanda ba da hada shi da kowa da komai to kaga wannan shine da ba a ce man khafa Allah khafa kullu shay wa man khafa ghayru zalik ya khafa kullu shay duk wanda yake tsoron Allah komai zai kai makwarji domin Allah zai baka karisma gaskiya duk kuma wanda yake tsoron wani Allah komai keke to ma ya faɗo gudu za ka komai sai ya baka tsoro in ka ji tsoron Allah Allah zai baka kwadini in ka ji tsoron wani Allah kuma sai ka ji tsoron komai wannan shine ka'ida an gane ko hadisi ne kuma ingantacce babu ma ya kulu dan malokaci ina ta option a to ai ba za mu iya biya wannan ba abin duniya an gane ko saura ta kan goma ma lokaci yayi abubuwan da muka fara ne dai Allah da ba mu ladan da wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana malai yace assalamu alaikum malai ya halatta a bawa kifi mujan kaza eh oke to abin da yake a bawa mujan wato a bawa kifi mujan kaza yau wace gari idan kifin ya mutu kuma za a iya cin kifin na ji kamar da kabashir ya ba da fatawar wannan abin kaza za a iya bawa kifi an gane ku na ji wannan fatawar gaskiya kuma tun da shi baki ne sosai da sosai shi ne fatawar da za mu faɗa ya ce za a iya ba su kuma a jiki bidawa dan ya mutu ne su a ji dama da mai ranta da da mutuntansa da halin yawwa mu kibi musulmin nawa in ji ba haushi saboda haka dan kibi ya mutu ne za a ci sai dai kawai abin da ake lura kamar in ban zan kuma kokarin ƙara bibiyar fatawar cewa idan an ba a likitance an gano zai iya yin illa da jiki kuma wannan dole a hakura wannan haramun ne amfani ne gaskiya amma dai kamar na taɓa jin fatawar ta ka zan iya tunawa a cikin fatawoyin cewa za a iya ba wa kibi kamar kuma masu kajin ne suke bayani wallahu a'lam eh na'am haka idan dukkanin din ya zanto kuma ba za a taba wa yaro addini ba ba komai mutum ya zanto yana bibiya shi ke nan bane ai ka ga maganar da muke yi shine illa ai yanzu ba ka ganin ana daukan ha ko wannan sahabin Usama ne wa aka tura ya je koyo Yahudanci a sati daya wai a cikin safai ya salam wanda annabi ya tura shi zai koyo Zaid bin Haritha ya je koyo Yahudanci a wata biyu ya je koya saboda haka idan zaka je gurin wanda ba musulmi ba ka koyi wani abu na ilimi ba addini za su koya ba na ilimi yanzu ba za ta ba ma aqida da addini ba ba komai illa da muke faɗa shine dama su za mu wasu aqidu da ake yi na kiristanci yawwa kai kana musulmi a tuza ba abin da ba daidai ba laifi ba ne kawai in dai aka kiyaye tarbiyyar da addinin sa ba ba kuwa ka da matsala wani abu ba ka gani lokacin da mafi yawanci waɗanda ake ɗiba musamman a jihar Kano ake kawo wanda ba musulmi ba daga kudu su koyar a secondary school din mallan lokacin ana ga matasa sun fi karatu a lokacin an fi karatu amma yanzu makarantu duk abu ta suke wallahi a wajen ce kan mafi yau da rigan ka. Kuma mutanen mu ne masu karantarwa. Shi ke nan. An ɗauko malamin addini wanda ya san addini ya je ya koyar. Lokacin da aka zo za a yi ya ke tuban da namu. Sai mutum ya sauke? saboda haka sun yadda cewa na kun dini kun waje yadda kike da na yawa su kan su ko haka gaskiya ne na na oke to to gwamnati ta shiga al'amarin da yayi ka san ta kai da nabi wai su musulmi duk wayan abubuwan ba za su iya yi ba yanzu irin ma injiniya irin ibadan da akwai wani makoci na nan da ya kai yaran da ibadan wata makaranta ta yarbawa ce ai za ka ja mamaki da sunan din ka ga dama yau ba a rana ba ne kar a kunna bankokin nan sai da na faɗa Abdulaziz ba na ga ma ba ko ka bari Islamiyya suka ware ta suna ja tabiya kai ko garmatin ka din a kunne suke ko da nan leko ranar da a kunne kuma ba rana to shi kenan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙon Allah da sunayen sa jawawa da sifofin zama ɗaukaka Allah ƙara rufa mana asiri duniya da lahira wayanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun muna roƙon Allah da sunayen da jawa da sifofin zama ɗaukaka masu neman aiki da sana'a Allah ka tallafa mu marasa lafiya gida da asibiti Allah ka wasu lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inda ka lafiya mu iyayenmu da malamanmu da yan komi da suka mu gidan da ke Allah ka rikar su da gafara muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa ƴan uwanmu da kanne da ƴaƴa da suka kauta ne Allah ka shirya mana su Allah ka dora ta hanya madidiciya waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin su Allah ka ƙara zuwa mana asiri duniya da lafiya Allahumma amin lafiya wa anina wa asli haymatina wa la tuhulina wa ja'al wilayatina fi man khafaka wa taqaka wa